بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan rajab shekara ta 1438 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine goma ga watan hudu a shekara ta 2017 a lissafin miladiyya za mu tashi a darasinmu na 42 a karatun littafin fadlul islam na malam muhammad bin abdullahab tare da sharhinsa na malam salih ali sheikh hafizahullahu wa wafaqa har yanzu muna kan farkon babi na biyu wato babu wujubi dukhuli fil islam bayan malam mana bayani me ake nufi da dukhuli fil islam ya magana kuma makon da ya gabata mun karanta abinda ake nufi da wujubi cewa wujubin nau'i biyu ne akwai wujubun tarkuhu kufurun akwai kuma wujubun tarkuhu muharram sannan ya kawo aya ta farko a babi ita ce faɗin Allah maɗaukaki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ya bayyana mana me ake nufi da addini sannan ya bayyana mana abinda ake nufi da wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan cewa mutum ya sanya da'arsa da ibadarsa da al'adarsa da duk abin da yake neman kusanci da shi zuwa ga Allah ya sanya shi a wani abu ko wata hanya ba ta musulunci ba wanda ya wannan to shine falan yuqbala minhu Allah ba zai karba ba daga gare shi kuma yana cikin tababbu masu hasara a lahira sannan ya gaya mana cewa a lalle dole a samu iltizami ma'ana duk dai karin bayani cewa in har mutum ya lazimci wata hanya ya makale mata hanyar nan kuma ba Allah ne ya shar'anta ta ba ba Allah ne ya ce a bauta masa ta hanya ta ba to Allah ba zai karbe wannan ibadar da aka yi a wannan hanya ba a nan ya bayyana mana cewa bidiyo'i da ake aikatawa a bautawa Allah da su a dukkaninsu sun shiga karkashin wannan abu tun da Allah maduki bai shar'anta su ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a bauta masa da su ba shi yasa har yi bayanin nau'o'in bidiyo'i muka yi magana akwai bidiyo'i na aqida akwai kuma bidiyo'i na aiki to nan muka za mu tashi inda ce qala jalla wa ala Allah madauki kuma ya ce fi surati ash-shura a surati ash-shura am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah am lahum shuraka ko suna da wasu abubuwan tarayya ne da suke tara Allah da su su bauta musu tare wanda shara'u lahum min addini waɗanda suka shar'anta musu na addini wato su shar'anta musu addinin da ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah madaukaki bai ba da izini a aikata shi ba wannan aya kun ga kuru-kuru take akan maganar ashe addini يجب أن يكون مشروعا من عند الله فإذا تعبد العبد بشيء مما لم يأذن الله تعالى بالعبادة به بالتعبد به فالله تعالى لا يقبله لكن إذا ممكن يبوتا وألا دون أبو أن ألا ببادة إذني با عند يكون فهمت معنى الوانا آية ko waɗannan mutane masu shirka suna da abokan tarayya ne da suka sanya wa Allah abubuwan bauta kenan ko waɗanda shara'u lahum min addini suka shar'anta musu addini shar'anta addini shine a fito a kirkiro maka da wata bauta wanda ma lam ya'zan bihillah kun ga magana kurukuru abinda Allah bai ba da izini da shi ba ashe kenan bauta mafhumin wannan ayar ita ce duk abin da za a bauta wa Allah da shi yajibu an yakuna mashru'an min indillah wa ma'zunan bihi wajibi ya zama Allah ne shar'anta shi kuma ba da izini a yi sannan abautawa Allah a samu lada Allah sa mun gane wannan tunda ana zancen bangaren ibada ne ibada dama shi yasa malamai suke cewa asalin ibada komai a babin ibada haramun ne haramun ne ka bauta wa Allah da komai sai abin da Allah din yace kishiyar bangaren mu'amala ita kuma mu'amala komai halal ne sai abin da Allah ya haramta me mu'amala duk abin da ba ibada ba abin da za ka yi mu'amala da kai da 'yan uwanka ciniki saye da sayarwa kyauta aure zamantakewa makotaka da makamantansu abin da za ka ci abin da za ka sha rigar da za ka sa a jikinka komai ya halatta kai asalin shari'a kenan komai ya halatta ka je ka yi sai abin da aka ce kar ka yi don wannan kuma rahama ce ta Allah don a buɗa mana komai an halatta mana amma a babin ibada to komai haramun ne sai abin da Allah ya ce a bauta masa da shi in ka rike wannan za ka samu ka'ida sosai da za ka tafi a kanta a rayuwa ta ɓangaren abin da sha fahimtar musulunci yadda ya kamata in an ce mu'amala to ka nemi abin da ba abin da babu nassi akan haramcinsa je kai abinka ma'ana duk abin da ya zo maka za ka aikata da ci da sha in abinci ne misali asali komai aka kawo maka ɗauki ka ci sai dai idan akwai nassi a ƙur'ani ko a hadisi da ya ce wannan abun ba a ci komai ka ci misali sai ka ce banda mushe saboda Allah ya nassi akan kar a ci mushe komai ka ci banda abin da aka yanka da sunan wani abu ba Allah ba amma an ba haka ba duk abin da zaka samu ka ci duk kayan da kake so ka sa na sutura sa kayanka sai idan akwai nassi da ya haramta wannan shine saukin musulunci to haka a babin ibada shi kuma kishiyar haka ne in dai bautawa Allah za ka yi kana sa ranka samu lada to haramun ne kai komai sai abin da Allah ya ce a bauta masa da shi da Allah ya ce mu rika bauta masa da kyafta ido da budewa to ibada ce in ba haka ba kar ka yi wannan abun tunda Allah bai ce kai ba da haka babu ruku'u babu sujada babu wata sallah sai wanda Allah ya ce ai mun fahimci abin da haka shi kenan karka kirkiro wata ibada ka bauta wa Allah da ita ka ce ai ibada ce alheri ne to me laifi ai neman kusanci ne da Allah a shi Allah ana neman kusanci zuwa gare shi ne da abin da yace a kusanto in ka kusanto kusa da shi da abin da bai ce ba sai a mai da kai da kai da aikin ka ba za a karba ba shine asalin abin da wannan aya take magana Allah sa an fahimta sai ce waddinu fi hadhihi al-ayati yadkhulu fihi al-muhdathatu wal bid'u nan addinin da ya ce am lahum shuraka'u shara'u lahum min addini ga ya ce addini ma'ana ko waɗannan abokan tarayya sun shar'anta musu wani addini ne to na addini shine ma lam ya'zan bihi Allah abinda Allah bai bada izini a yi shi ba shine sai ce yadkhulu fihi almuhdathat duk fararrun abubuwa sun shiga nan domin me ma'anan fararre bai zama fararre ba sai saboda Allah bai bada izini ba da Allah ya bada izini ba za a kira shi fararre ba yauwa kasancewar Allah bai bada izini a bauta masa da shi ba shi yasa ya zama fararre wal bid'a da kuma bid'o'i a lihada nan akwai kuskure shi yasa ko ji larabci bai miƙe ba eh mun karanta shi yadda yake والدين في هذه الآية يدخل فيه المحدثات والبدع التي كما استدل بها zancen babu miƙewa yawwa akwai tuntuɓan harshe da aka rubuta shi haka abinda yadda yake daidai ka zagaye allaci da kuma kama ɗin nan ka zagaye su haka ake ana so a gyara a littafi yawwa sai ka sa cycle karka soke haka idan ka zagaye to a can gefe sai ka iya rubuta wani abu na bayanin cewa kuskure ne laisa fil asli hadha khata'u yawa da makamancin wannan sai ka rubuta a sama li hadha kawai wannan shine abin da yake a cikin asali na ambata mana tuntuni cewa wannan darasi ko littafi da muke karantawa asalinsa irin wannan darasi ne da muke yi malam yayi a daura daura ce ta sati biyu a cikinsa ya gama wannan littafin duk wannan bayanin da ya yi mu muke ta kokowa da shi a wajen shekara da wani abu to waɗannan bayanan ya yi su da baki sai ɗalibansa kuma suka zo suka ɗau kaset ɗin lokacin da ya ma zamanin kaset ne ba lokacin mp3 da waye waye ba sai aka bi shi ana ji ana rubutawa ana ji ana rubutawa to shine aka haɗa wani littafin to akwai inda ya faɗi wani abu da bakinsa sai a ji kamar wani abu ya faɗa ko kuma shi ɗin yana maimaita wani abu sai ya kuskure sai ya gyara to su masu bugun rubuta na farkon sai suka rubuta hadda kuskuren irin tuntuban harshen nan da dole ne dan adam ka same shi da in ya faɗa sai ce a'a kaza nake nufi to to an rubuta hatta wancan da ya faɗa wanda ya soke din shine wannan allaci kama din ba wai bata fito daga bakinsa bane amma irin tuntuban nan ne wanda daga baya ya gyara ya ce lihaza istadalla biha a ahlul ilmi sai a sa lihaza a cire wannan allaci kama din kamar daga wannan ma a gaba zai zo mana to mu kyale dai wannan bayani ne dan kusan asalin yadda aka haɗa littafin abin da yake faɗa shine waddinu fi hadhihi al-aya addini a wannan aya yadkhulu fihi al-muhdathatu wal bid'u bidiyo'i da fararrun abubuwa sun shiga cikin addinin da ake magana a kansa nan wanda ake cewa abokan tarayya sun shar'anta duk abin da aka fito da shi daga baya to ya shiga cikin wannan lafazin addini a wannan ayar fa ake zance am lahum shuraka'u a sai ce lihaza don haka nema istadalla biha ahlul ilmi malamai suka kafa hujja da ita ita ne ita wannan aya يعني بالآية وتوينا نفهم ونن آية على رد المحدثات والبدع وأكن وتو ميد ردي da watsi duk abin da ke fararen abu ne kuma bid'a ne haka idan malam mai wa'azi ko mai gargadi mai faɗakarwa akan abin da shafi bid'a ya kafa hujja da wannan aya am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah to daidai ne wannan kafa hujjar tasa domin malamai ma haka suka yi domin ayar tana magana ne akan istifhami ne na inkari cewa shin ko abin da kuke ɗauka shine akwai abubuwan da kuke bautawa dinnan sun shar'anta muku wani addini ne wanda Allah bai bada izini a kansa ba kun ga daga nan sai a fahimci ashe duk addinin da ake bautawa Allah da shi sai a duba Allah ne ya ba da izinin a yi shi to a yi to shi ne za a samu lada a kai shi Allah zai karba in kuwa yana cikin malam ya zam bihillah cikin abin da Allah bai ba da izini a yi shi ba to shi kenan hukuncin wannan aya da muke sharhi a wannan littafi ta falan yi ƙubala minhu ta shigo kansa an fahimci abin cewa Allah maɗauki ba zai karba ba saboda istifhamin da aka yi na inkari ne to sai ce fa'idan don haka hadihil aya wannan aya da muke magana a kanta a wannan babi wacce kenan ba amlahum shuraka'u ba ta suratul shura'a wa man yabtaji ghayra al-islam yawa yace wannan aya wa hiya qawluhu ita ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wanda ya nemi wani musulunci wani tsarin daban ba musulunci ba dinan ya rike shi a matsayin addini falan yi ƙubala minhu sam sam Allah ba zai karɓa ba an kawo falan da malamai suka ce ana amfani da ita wajen ta'abidi cewa ta'abidi zai gwargwadon hali na namu na nan duniya yau Allah maɗaukaki don akwai da take zuwa ba da wannan ma'anar ba amma nan da wannan ma'anar ne cewa sam sam har abada Allah maɗaukaki ba zai karɓa ba daga gare shi to wannan inda ya ce ya dukulu fil islami dinnan shi ma ku zagaye shi shi ma na cikin abin da babu shi a gyaran littafin da aka buga yawwa sai zama kawai ai ko in ce au yu'na bil islam al islam al ma'ruf yawwa mun gane inda yace yadkhulu fil islam gaba daya ku zagaye shi a cire shi فإذا هذه الآية وهي قوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أو يؤنى بالإسلام الإسلام المعروف أو دينا ما تتفي يوا يؤنى بالإسلام أبن دا أكي نفي دا إسلام شيني الإسلام المعروف أي يا داشي متيني تنبايا كو تدى الله من كيسي واي ومن يبتغي وان دا ينيمي يبدي غير الإسلام wani musulunci wani abin daban wanda ba musulunci ba ya riƙe shi dinan a matsayin addini to ga sakamako falan yi ƙubala min to akwai buƙatar ai da hukunci ne nan da mahallinsa ko me hukuncin akwai hukunci akwai al-mahkumu bihi shine hukuncin al-mahkumu alaihi kuma da abin da aka yi hukunci a kansa menene aka yi hukuncin a kansa ghairul islami menene hukuncin falan yuqbala min ko hukuncin shine idan an samu ghairul islami to ghairul islamin nan ba za a karba ba to ashe kafin ka je ka san ghairul islami yahtaju la an ta'rifa al-islam ko ba haka bane kana buƙatar ka san musuluncin to shine sai ke ce mana abinda ake nufi yu'na bil islam al islam al ma'ruf musulunci nan dai da aka sani don haka idan mutum ya bauta wa Allah ba da musuluncin da aka sani ba nan akwai bukatar tafi menene ake nufi da musuluncin da aka sani musuluncin da aka sani ta bangaren jumlatan matsayin sunan addinin shi kansa ma'ana kar a yi addinin da ba musulunci ba kenan kar a yahudanci kar a nasara kar a buda kar a kaza kar a kaza ko wannan ta bangaren suna domin a sunan ma su ba musulunci bane da aka gairul islami sun shigo ta bangaren suna abu na biyu gairul islami min haithul mabmun wal wasf abinda ba musulunci ba ta bangaren abinda ya kunsa da siffarsa in ka dubi abu da ake bauta wa Allah da shi ana neman samun lada sai ka duba shin yana cikin musuluncin nan ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya ce a bauta wa Allah da shi to wannan shine al-islamul ma'ruf in baya ciki to shi ma ya zama ghairul islam wasfan walau lam walau lam yakun ghairul islam isman Allah sa kun gani yawa ma'ana kenan yajibu an yakuna hadha al-islam al-islam al-ma'ruf isman wa wasfan wa madmuna yau da sunansa da abin da ya kunsa da siffarsa Allah sa an fahimta sai ke cewa wa huwa dinul islam shine addinin musulunci aslan na asali ma'ana ka an ya dina bi dinil yahudiyyati nan shar'i zai cewa wanda ya nemi wani musulunci ka an ya dina kamar ya yi addini bidinin yahudiyyati da addinin yahudanci awin nasraniyyati ko kuma addinin nasara nasraniya wannan shine addinin da sunan addinin kenan da Allah maɗauke faɗa mana a cikin alkur'ani shine annasraniya ko annasara ko yawwa su kuma dai sun fi so a kira su da almasihiyun ne to wannan dai shine sunan da Allah maɗauke ambata wanda ya addini da yahudanci ko da kiristanci ba'da risalati muhammadin alaihi salatu wassalam bayan zuwan manzancin manzan Allah alaihi salatu wassalam au yadina bidinil buziyati ko ya addini da addinin buza addinin buza mun san shi shine buddhism ko yawwa shi a da larabci ana ce masa al-buziyya bizal ba biddal ba ba dalun ba da turanci dalun ake cewa da larabci kuma buziya salin buziya an nasabta addini ne zuwa ga buza wani mutumi ne da aka yi shi shekara ta 560 zuwa 480 kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kafin shi yasa ko ga lissafin ya dauko daga 560 zuwa 480 ko ku gane ba su masu lissafin wannan na Gregorian calendar yadda suke lissafin sa dama ana cewa ai common era ne wannan ta faro daga daya shekara ta daya sai a ce biyu sai aka to har zuwa yanzu nan da muna cikin 2017 to kafin a fara wannan lissafin ai wannan ana lissafin ne suna cewa dangane da annabi isa to duk lissafin da ya zo kafin wannan ana ce masa qablal masihi kafin zuwan annabi isa shine bc za ku ga ana rubutawa yanzu da ake amfani da shi shine suke cewa ad ko anno domini ko a ce christian era ko a ce common era shine ce din nan to in kuma kafin nan ne ana ce masa bc shine before christ to tun da before ne abin da ya fi nisa can ya fi yawa sai a ɗauko sai a ce misali kamar shi wannan ya rayu a shekara ta ɗari biyar da sittin kafin zuwan annabi isa kaga kenan to ya kuma rasu a shekara ta ɗari hudu da tamanin kafin zuwan annabi isa don haka daga can saman baya ake yiwa tun da kafin ne har zuwa shekara ɗaya kafin zuwan annabi isa shi kenan sai kuma a ce ga shekarar da annabi isa zo sai kuma a fara ɗaya biyu sai a tafi kuma gane zancen mu don haka 560 zuwa 480 shine shekarun rayuwar shi buba eh yawwa mun fahimci abin sunansa siddharta gotama siddharta gotama shine lakabinsa ake ce masa buza a wannan lokaci ya rayu mutum ne mai takashufi yana gudun duniya ya sa wa mutane ya fito da mabiyansa da wasu principles asali dai addinin indiya ne amma yanzu ya yaɗu kusan ba iya indiya kawai ba china gaba ɗaya japan wurare da yawa dai addinin da suke yi kenan tibet suna da hatu suna kuna ji ana cewa dalai lama shugaban su gaba ɗaya na duniya yawa to wannan shine wannan addini da ake cewa addinin buddha suna da aƙidar cewa wai dan allah ne shi kuma Allah ya shiga jikinsa shi ma don ya tserar da al'umma daga laifuffukansu a da irin da yadda na kiristanci aka zo aka ɗauka bayan ya rasu kuma sai suka ce ai shi kansa ma shi ne Allah wani wata rana yana zaune kawai a wani haske ya shige shi sai aga ya canza sai aka ce wannan fa ba shi ba ne ma haza bashara aka ce wannan ba mutum ba ne ai kawai Allah ne shi kenan sai aka juya ana bauta masa akwai su principles da ya fitar guda biyar ko shida kar ai kisa kar ai mugunta kar ai kaza kar ai kaza irin waɗannan abubuwa na na akhlaq abubuwa moral teachings ne su ne mafi girman abin da addini yake tafi a kansa tare dai da itiqadin da kudurta cewa shi din Allah ne waɗannan abubuwan dama kar ai kisa kar ai mugunta kar ai kaza wannan abubuwa ne masu kyau yauwa karantarwa ce mai kyau muna da ita a addinin musulunci to amma kudurta cewa shi Allah ne da kuma sauran dai aƙidu da suka zo daga baya harkar su incarnation nan nasu da me da su ma sun dauka duk suna amfani da shi da kuma kun san suna cewa daga nan aka samu amfani da carbi har zuwa yanzu carbi nan katoto da su har zuwa yanzu za gan suna rike da shi suna zagaya akwai shi tun wancan lokaci yawa shi buzan yana rataya shi a wuya daga nan ya samu hanya kuma ya shigo inda ya shigo Allah ya kyauta Allah ya sauke to sai ce au bi ayi dini ko da wani addini dai yutaqarrabu bihi ila Allah jalla wa ala wanda ake neman kusanci da shi zuwa ga Allah fa hadha kulluhu batilun wannan gaba ɗayansa addini dai da batacce Allah ba zai karba ba wa huwa fil akhirati shi kuma mai wannan aikin wanda ya addinin nan wanda ba na Allah din ba a ranar lahira ko a rayuwar ƙarshe don ba iya ranar ba duk da mun fi cewa ranar lahira ko kuma duk da cewa rayuwar lahira ba iya rana ɗaya ba ce ranar lahira ta hisabi ce an gama hisabi kuma sai a shiga zaman daɗi ga 'yan aljanna masalullah an yaji alani wa iyakun minhum sai kuma ɗaya gidan da ba ma fata allah tsari to wanda ya bauta allah da irin waɗannan addinan da ba allah ne aiko su ba to a ranar lahira da kuma rayuwar lahira yana cikin tababu masu hasara wa aidan sannan kuma har yanzu yashmalu wannan sunan al-islam din yashmalu bi umumi lafziha da gamamman lafazin annahu ko lafazin ayar yake nufi lafziha ay lafzul aya annahu cewa manibtagha dinan ya tadayyanu bihi wanda duk ya nemi wani addini yana bauta da shi wa ya taqarrabu bihi ila Allah kuma yana neman kusanci da shi zuwa ga Allah jalla wa ala wa huwa laysa fil islami kun gani alhali wannan addinin baya cikin musulunci to nan mun shigo al-islamu al-ma'rufu ko madmunan wa wasfa yawa wannan gama da al-islamu al-ma'ruf isman yawwa duk abin da ba sunansa musulunci ba to Allah ba zai karba kun ga ba zai karbi yahudiya ba ba zai karbi nasraniya ba zai karbi buziya ba konfushiya da duk waɗannan sunaye na addinai daban-daban to sannan kuma ba zai karbi a cikin musuluncin wanda duk abin da ba a san shi da cewa musulunci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi har lokacin da aka ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ya zama yana ciki ba a ranan nan mun fahimci wannan ma'ana duk addinin da ranar da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati baya nan sai daga baya ya zo to Allah ba zai karba ba ko a cikin musulunci aka yi shi mun fahimci zancen ai kun tuna wannan fassarar mai kyau da muka sha magana a kanta daga bakin imam malik ibn anas lokacin da yake cewa man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama khana risalata fa inna allah ta'ala yaqul al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina فما لم يكن يومئذ دينا la yakunu al-yawma dinan abinda imam malik ya faɗa kenan yace duk wanda ya kirkiri wata bid'a yana ganin ta mai kyau ce kun gani yaraha hasana da malam ash-shatibi ya zo kan wannan maganar da ya ruwaito ta a cikin al-itisam in kaga sharhin da ya mata da bayani da ya buɗaɗa da fito da ka'idoji yace kun ganin ya faɗi manibtada'a wanda ya kirkiri bid'atan wata bid'a yaraha hasanatan yaraha nan ar-ru'ya qalbiyya ce ba basariya ba daliban nahawu kun sani ko ma'ana bi ma'ana aqida wa huwa ya'taqiduha hasanatan shine ma'anan yaraha hasana yana daukar ta a matsayin mai kyau ce shine ma'anan gani din kamar da Hausa ma muna faɗi ai ko yana ganin sa kamar kaza yauwa to yana ɗaukar ta kamar cewa mai kyau ce sai ce faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama khana risalata kamar yana riya cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci amanar sakon da aka bashi da manzancin da aka bashi cewa ga wani abu da ya kamata a bautawa Allah da shi amma shi bai faɗa ba dan Allah ka duba wani abu in zaka yi wa kanka adalci a zaka bawo da wannan hukunci in dai ka ce wannan abun zan bauta wa Allah da shi sai a bincika a gani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan bautar in bai yi ba me za ka ce ka ce to ai dai alheri ne ai ibada ce to ibadan nan kai yanzu za ka iya haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ka fito da wani abu sabo shi bai yi ba in ana lissafa ladan wannan abu in misali sunansa wani irin nau'in zikiri ne sai aka zo za a baka ladansa a cikin waɗanda suka yi hasarar wannan ladan har da manzan Allah a ciki ko ba haka bane tunda bai yi ba in an tashi raba ladan ina masu aiki iri kaza tasbih sai zo sai a rarraba sai kai ka samu annabi bai samu ba ya kamata ka ji kunya ga wata ibada kai kai kana alfahari ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma san da ita ba bai yi ba in aka tashi bada ladan shi ba shi a ciki ga shi ko shi ya kamata bal shi ya wajaba ka yadda cewa duk bautar da zaka bauta Allah da ita sai ta hanyarsa to kaga wannan kawai ya isa nuna maka cewa lalle an rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in har aka bauta wa Allah da wani abu ba abinda Allah madaukaki ya zo da shi ya aiko manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallama da shi ba don haka imam malik yake cewa ga fa abinda Allah ya ce al yawma a yau ranar hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallama yana munbari yayin jama'a wannan huduba ya faɗi wannan Allah ya saukar masa da wannan aya al yawma a yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin wa ya faɗi wannan zancen Allah Allah ne ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sa a cikin alqur'ani Allah ya ce a yau addinin ku na cika muku shi wa atmamku wa atmamtu alaikum ni'mati na kuma cika ni'ima ta gare ku kun zama musulmi ni'ima shikenan an gama babu wata ni'ima da zaka samu kaga nan yana nufin babu inda zaka samu nasara da ni'ima da falala da alheri da jin daɗi da cin nasara kuma a ce ba ta hanyar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam tunda duk abin da ka samu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin abin da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa atmamtu alaikum ni'mati sai ce wa raditu lakumul islam dinan na yarda muku da musulunci ya zama shine addini ma'ana kenan ghairul islami la yakunu mardiyan duk abin da ba musulunci ba to ba zai zama abin da Allah ya yarda da shi ba da abin da musulunci da sunansa ko musulunci a siffarsa Allah ya samu dashi haka shine sai Imam Malik ya karasa magana sai yake cewa fama lam yakun yawma idin dinan to kuwa duk abin da yawma idin a wancan lokaci wani lokaci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da bai zama addini ba to la yakunu yawma dinan a yau ma ba zai zama addini ba a yau yau din wace yau din imam malik a rayuwarsa yake faɗa yaushe rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin tabi'an tabi'ai sun zauna da tabi'ai ba su ga sahabbai ba sun zauna da tabi'ai waɗanda suka ga sahabbai kaga tsakaninsa da sahabbai jili ɗaya ne generation ɗaya ne tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma generation jili biyu da sahabbai da tabi'ai sune tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana faɗi yana faɗa mana duk abin da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba addini bane to a zamanin sa ba zai zama addini ba to dan Allah ballantana mu kuma yau din mu da wance da wance da wani da wani duk sun shigo iya iya iya kungiyoyi ga sunan daban-daban ibada iri iri kowa ce ayi kaza ayi kaza gashi nan wasu sabi ma yanzu a intanet kowa yana bin group group din nan ai ta turo maka abu wanda ya karanta kaza da kaza da kaza wane ne an yi mafarki da wani Sheikh Ahmad mai gadin masallacin kabarin manzon Allah da irin waɗannan duk karerai ai ta tura maka a ce ka yi bauta ka yi salati iri kaza in baka yi ba kuma wani abu zai same ka ka tura ma wasu mutum goma za ka yi arziki kuma dama dama daga an ce za a yi arziki dama ka turo Najeriya Allah kyauta to mu je to sai ce wa aidan yashmalu yashmalu bi umumi lafdhiha anna man ibtaga dinan yatadayyanu bihi wa yataqarrabu bihi ila Allah jalla wa ala wa huwa laysa fil islam alladhi jaa bihi muhammadun alayhi salatu wa salam alhali wannan abun baya cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi fa innahu aidan lan yuqbala minhu shi ma to ba za a karba ba daga gare shi wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a ranar lahira yana cikin hasararru taɓaɓɓu masu hasara wanda suka tambaɗe in ji yaren yanzu ko wa ƙauluhu faɗinsa da yace wa huwa fil akhirati min al khasirin a lahira yana cikin taɓaɓɓu hasara iri biyu ce yace al khasaratu huna bi hasabiha lafazin hasara anan kowace iri gwargwadon matsayinta da hukuncinta a shari'a shi ne ma'anar bi hasabiha kowace gwargwadonta qad takunu khasaratan kubra za ta iya yiwuwa ta zama hasara ce babba shine khasaratan kubra wace iri bi an yakhsara bi an yakhsara aljannata shine hasarar shiga aljanna wa yadkhula an-nar ya shiga wuta wani ita ce babbar hasara wa yakuna min al-mukhalladina fiha ya zama yana cikin wanda aka dawwamar da zaman su har abada babu fita wannan ita ce hasara babba mafi girma Allah tsare mu daga wannan wa qad takunu khasaratan sughra za ta iya zama kuma hasara ce wadda take karama wacce ce hasara karama bi an yakhsara ad-dukhula fil jannati ya zama yayi hasarar shiga aljanna والسلامة من العذاب da kuma kuɓuta daga azaba mutlaƙan ya yi hasarar wannan abun kwata-kwata ma'ana ba wai ana nufin ya yi hasarar shiga samsam bai shiga aljanna ba kamar na farko a'a ya yi hasarar shiga da farko yawwa ya yi hasarar shiga da farko ya zama cewa ya cancanci azaba sai an azabtar da shi a wuta sannan kuma a fito da shi a dawo da shi ai kun ga shi ma hasara ce sai ya maile ya maile wannan fa abin da Allah muke faɗa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'azab duk lokacin da fatar su ta maile ta dade saboda ƙonewa ta ƙone to in wannan fatar ta daɗe za a fere ta sai a mayar musu wata fatar kuma sai a ci gaba da azaba shi wancan da ba zai fito ba har abada to haka za a yi ta yi a ta canza fata wanda kuma zai fito ran da Allah ya so bayan an yi kila canji ɗaya ko biyu ko uku dan Allah ka duba kai waye zai iya haƙurin wannan ai masa canji ɗaya wuta fa wuta wuta wallahi ba daɗi ne da ita ba ta duniya kawai kaga yadda ake rasa yadda za a yi da ita kuma in ta ƙona ɗan adam kaga yadda yake kasancewa na asibiti wanda bai samu zuwa asibiti ba kuma shikenan Allah maɗauki ya karɓi ransa ko kuma ya zama ya samu wata tawaya to ballanta na wuta ta jahannama wanda miƙdarin ta ba a kwatantawa tsakaninta da wutar duniya to wanda aka sa shi a wutan nan karan farko sannan aka fito da shi daga baya saboda imaninsa ya tafi aljanna ko bayan an cece shi daga ceton da zai samu ko ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko salihan bayi ko mala'iku ko mutanen kirki ko ƴaƴa kanana da makamantansu to wanda ya samu wannan ai kun ga yayi hasarar farkon da bai shiga aljanna ba sai da aka yi masa azaba to ne ita ce ake ce ma hasara wata iri sughra karama mun taɓa wannan darasin a baya inda malam ya kira shi da wasigar الدخول الأولي والدخول المآلي كنتنا ko kun manta lalle wasu da yawa ba sa nan eh ad-dukhulul awwali shine shiga tun karan farko daga an yi hisabi a ce mutum ya shiga aljanna muna roƙon Allah duk wanda yake zaune a nan Allah ya bamu wannan dama mu samu wannan fata da masu sauraro da masu kallo wani bawan Allah kwanan ne mun waya ke cewa dan Allah malam sai muga kana cewa wanda suke zaune a nan mu ma da muke kallo a rika samu to kowa insha Allah duka musulmi mu ne musu addu'a Allah sa ya zama addu'ar karbabbiya ce to Allah madauki ya sa mu samu wannan ad-dukhulul awwali ad-dukhulul ma'ali kuma shine ɗan wanda mutum zai shiga ma'ali ma'ana makoma ƙarshen makomarsa shine zai shiga aljanna ma'ana bayan an azabtar da shi sai kuma a fitar da shi sai dai ya shiga aljannar a ƙarshen lamari wata ran ana wani wa'azin ma'aizancan ɗan aljanna na ƙarshe wanda yake shiga ƙarshen ɗan aljanna daga shi an rufe ƙofa ku ji irin rahamar Allah maɗaukaki ku ƙyale wannan yanzu sai ce wa qad takunu khasaratan sughra bi an yakhsara ad-dukhul fi al-jannati was-salamata min al-'adhabi mutlaqan walakin yu'adhabu bi qadri ma 'indahu min al-mukhalafa amma za a azabtar da shi shine walakin za a yu'adhabu za a azabtar da shi bi qadri gurgudan ma 'indahu abin da ke tare da shi min al-mukhalafa na sabo da yayi na saban Allah in lam yaghfir Allah jalla wa 'ala lahu in Allah bai gafarta masa ba wa yatajawaz bai kuma tsallake masa ya kyale ya ketare masa laifinsa ba in bai haka ba to za a yi masa azaba fa idan don haka qauluhu fadin Allah maduki da yace wa man yabtaghi duk wanda ya nemi ghairal islami dinan wani musulunci ya rike shi a matsayin addini falan yuqbala minhu to ba za a karban masa ba hada fihi shartun wa jaza' wannan jumla akwai sharadi a cikinta akwai kuma sakamakon sharadi wannan yana magana ne akan ka'idar larabci yawa ka'idar larabci mun san wannan kullum dai muna faɗa in an zo wannan dan dai wannan basu karanta ma larabcin ba za su iya ganewa a ka'idar larabci akwai maganar sa wasali da zaka ji ana cewa wannan halin nasaba yake wannan halin rafa'a wannan halin jazma ko wannan halin jarra yawa to idan fi'ili ya zo ya zama sharaɗi ne da shi to sakamakonsa ma shi ne jaza'insa shi ma zai zama ma'ana in sharaɗi ne za a yi masa jazma to shi ma jawabin ko jaza'in zai zama mai jazma jazma shi ne a sa masa ɗauri in ji bahaushe yawwa ɗauri ba fataha ba ba kasara ba ba rufu'a ba ko sai a masa ɗauri shi ne ake ce ma jazma in shi ne sukuni a da larabci ke a da yaranku na faɗa ɗauri a in ta ƙum na ƙum in ka tashi mu ma za mu tashi kaga in ɗin nan ta sharaɗi shi ta ƙum asali ƙama ya ƙumu akwai wawun ko can halin mubari ne ya ƙumu ta ƙumu anta tun aka sa sharaɗi in sai a cire wawun ɗin saboda jazma sai a ce in ta ƙum to jawabinsa ko jaza'i shi ma sai ya zama na ƙum in ka tashi mu ma za mu tashi wanda dai na bada misali ne don wanda basu karanta larabcin ba su san haka abin yake to in ka lura da wannan aya wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu to sharadin shine wa man yabtaghi asalinta ibtagha yabtaghi to yabtaghi in aka sa masa harafin jazma to tun daga halin sharadi ne wa man wannan man shardiya ce wa man yabtaghi to ba za a ce wa man yabtaghi ba sai a cire wannan ya'un din sai a sa kasara a ghainu wa man yabtaghi shine asalin abin da ke faɗa ghairal islami dinan wannan duk cikon wancan to inda jawabin yake ga fa'un to amma sai aka fara da wani harafin shi kuma harafin nasba ne to sai a yi hukunci da jumlar ita ce a cikin halin sharaɗi jaza'i na wancan wato sharaɗi na farko wannan kuma falan yuqbala shi kuma lan harafi ne na nasba sannan yuqbala kuma abin nan fi'ili ne mudari'i shi kuma mansubi saboda lan ga abin nan ɗinsa falan yuqbala an masa fataha shine halin nasba to jumlar falan yuqbala din gaba ɗayan ta ka ɗauko ta ita ce jaza'i na wannan sharadin wa man yabtaghi Allah sa an gane to ita ce abin da yake fadiya sai ce hada fihi shartun wa jaza idza btagha ahadun ghayra al-islam idan wani ya nemi ya bibi ya bi hanyar ya yi riko da addini ya bauta wa Allah da ghairar islami wani musulunci fa innahu to yadda lamarin yake shine lan yuqbala minhu ba za a karba ba daga gare shi shi wannan abin da ya bauta wa Allah da shi din wanda ba musulunci ba mahma kana ta'abbuduhu duk irin yadda ibadarsa ta kasance ma'ana nan ba a kallon girman ibadar daɗewar ibadar yawan ibadar wahalar ibadar duk ba za a kalla ba kawai ya sha wahalar banza saboda shi ya dora ma kansa walaysa sha'nu fi dhalika an yakuna muta'abbidan bakiyan khashi'an sha'anin ba kawai shine mutum ya zama shine walaysa sha'nu sha'anin inda zancen yake shine ba wai ya kasance an yakuna muta'abbidan ai dai mai bauta ne ya bu yana ta bauta sai a ce wallahi yana can ya shiga tiskadi wata uku ko fitowa bai ba yana ta bauta yana ta jan carbi to zancen ba wai wannan ba ne me kake yi shine in abin da kake bautawa Allah din da shi ba cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to duk wahalar da zaka shekara dubu a wannan yanayin Allah ba zai karba kaga ko ashe kar mu ce ya bata wa kansa lokaci ya sha wahala kai kada atifa ta kwashe ka ce to yanzu salatin ne ba kyau in ba ka yi shi yadda aka ce ai ba wannan shine ya hana mutum ya samu ladan to idan wato ba abin kallon shine mutum ya zama mai ibadar kawai ba kiyan yana ta kuka motsi kaɗan yayi kuka ya ta kuka yana ibada yana ta bauta ce Allah sarki wani mai tsoron Allah to idan abin da yake yi da kukan da ibadar ba Allah ne ya ce ai ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ya karantar ba to shi ma duk hawayensa ya tafi a banza khashi'an yana mai kaskantar da kansa yace shi ma duk wannan babu fa inna sha'ana inda lamarin yake sha'anin inda ake kallo huwa fittiba'i tariqi wajen bin hanyar ne hanyar ake so ka tsaya a kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ishe ka shiga aljanna ka bar ta kowa ka dawo kan tasa fittiba'i sabili ana lura da bin hanyar ne duna nazarin ila ta'abbudi shakhsi ba tsayawa ake ana kallon bautar da wane yake yi shi wannan mutumin irin ibadar da yake ba ta'abbudil insani irin bautar da shi mutum a matsayinsa na mutum yake ba ba wannan ake kallo ba an fahimci wannan lihada don haka ne ma wasafa Allah jalla wa ala ta'ifatan shi sa Allah madaukaki ya siffanta wasu wani yanki wata kungiya بأنهم يعملون ويتعبون cewa gashi suna aiki kuma suna wahala walakinnahum fin nari amma kuma yan wuta ne Allah ya faɗi wannan Qur'ani ba ni na faɗa ba malam ne zai kawo gashi kuma a Qur'ani ne a suratul ghashiya surar da muke yawan karantawa qala qala jalla wa ala Allah madauki yana cewa amilatun nasiba me ma'anar amilatun nan amila damiri ne na komawa zuwa ga wujuh wujuh yawma idhin me wannan ta biyu ta binnan wannan ya sunan shi hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba kun gani wasu fuskoki suna kaskantattu shine khashi'a amilatun su masu aiki ne kun ga ba a ce ba su yi aiki ba amilatun masu aiki ne sun yi aiki a rayuwarsu nasibatun sun sha wahala a aikin kuma amma kuma me tasla naran hamiya to kaji za su shiga wata wuta mai zafi shine hamiya tusqa za a shayar da su min ainin daga wani marmaro wanda yake aniya mai tsananin zafi wasala ghayatahu min alhararati ruwan da ya kai matuƙarsa na zafi don aka in aka ce maka ya ƙure percentage inda ake so a ce an kai na temperature za a ce zafi kaga me abu zai yi kenan ya wuce sunansa ta farfasa ko ba haka ba ta farfasa ma wani digiri ne in ya haura wannan akwai wata digirin sama da wannan zai zo ya kone har ma a rasa shi to wannan irin matukar idan ruwa ya kai matukarsa na ƙarshen konewa to shine ruwan da za a ɗauka a ba 'yan wuta da shi wannan kuma 'yan wutan waɗanda suka yi aiki ne amma aikin nasu ba wanda za a ba su lada ba ba waɗanda ba su yi aiki ba ne waɗannan amma fa me yasa ba a ba su ladan ba har aka sa su azaba saboda ba abin da aka ce su yi suka yi ba nan dai amma dai kafa hujjar malam anan ba wai zancen cewa wannan ayar an saukar da ita ne akan masu bid'a kai wani fahimci wannan amma yana fadar cewa dai masu aiki ne ko me suka yi kowane irin aiki ne sun yi aiki amma kuma gashi sun shiga wuta don haka ba a kallon aiki amma ana kallon hanyar da aka yi aikin a kanta in kana kan hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai aiki irin nasa to anan kai abin da ke daidai Allah sa an gane to sai ce fahum amiluna wa nasibuna wa yata'abuna wa ya'maluna wa yata'abbadun su mutane ne amiluna masu aiki wa nasibuna masu wahala wa yata'abuna kuma suna shan wuya dai suna gajiya wa ya'maluna suna aiki wa yata'abbaduna suna bauta wa rubbama bakau wataƙila ma kaga suna kuka min khashyati llahi na tsoron Allah kuma ya zama na tsoron Allah ne ba ƙarya suke ba za ka iya samun wannan ana samu ko ba a samu akwai wanda za ka yana ibada ta bid'a kuma ga tsoron Allah ga abin nan a ita cewa kai wani wali eh a zahirin sa haka ne to amma kuma aikin da yake ta yi ba Allah ne ce ba sai dan tashin alkiyama sai ya bayyana gare shi diya sha wahala yayi kuka yau kamar da ake cewa aiki baban giwa abu ya tashi babu to kaga ko dan me mutum zai sa kansa a wannan yayi wahala yayi kuka a dauke shi bawan Allah ai tace masa wali alhali shi a zuciya san ba akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikin da yake aikatawa ba sai ce wa rubbama aktharu takhlisan nafsi min ash-shawa'ib wataƙila ma aktharu zaka ga sun yawaita takhlisa tsaftacewa da kuma wato gyara annabsa ransu mina shawa'ib da dukkan abin da zai gurbata shi shine shawa'ib sha'iba shine wani abu da zai shiga ya gurbata wani abu zaka gan su kila suna ta kokari suna da halaye na kwarai suna faɗin gaskiya suna riƙon amana in ana neman masu riƙon amana su za a kalla a ce ai ko wani mutum mai ibada a gari kaza amma kuma sai a samu ibadan nan ta bid'a yake ba akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta wani kai in kai za a za a bar wa hukuncin sai mutum ce kai haba jama'a yasa kuke tsanantawa ne yanzu ku duba irin wannan bautar da wannan bawan Allah yake amma ku zo ku ce yana da wani kaza da kaza dama ba daidai bane in mutum na ibada kai masa hukunci ka ce ga hukuncinsa a lahira babu wanda ya san hukuncin wani a lahira sai Allah amma in ka ga abin da yake yi ba akan sunna ba dan an faɗakar da shi wannan ba musu ne na mai bauta ba a kokari ake a gyara masa abin da yake aikatawa Allah sa an fahimta to sai yake cewa ina ne wa rubbama aktharu takhlisan nafsi min ash-shawa'ib lakinnahum kama wasafa Allah jalla wa ala sai dai kuma su amma kamar da Allah madaukake siffanta su ne annahum yaslawna naran hamiya za su shiga wuta wadda take mai zafi wa dhalika li anna sha'na laysa huwa fi amali al-abd domin ko lamarin ba wai zancen aikin bawa bane mai aikata walakin sha'na huwa fi an yakuna amaluhu sha'anin shine ya zama aikin nasa ala wafqi ma amara Allah jalla wa ala bih ya zama ya dace da abin da Allah ya bada umarni a yi fa'iza bata ghairar islami dinin da haka in yi nemi wani addinin daban ya bauta wa Allah da shi ba musulunci ba ibtaghan nasraniyata kamar yayi addinin kirista walau kana fiha rahiban ko da ya zama fada ne babba a ciki baya aure in ce ma nan rahibon da kullun ibada kawai a ce ai saboda tsoron Allah ma ko aure ba sa yi haka asalin abin yake muta'abbidan mai yawan bauta khashi'an ga tsoron Allah ga khushu'i lakinnahu lam yabtaghi al-islam amma ya ki shiga musulunci ya ki karbar addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a yace wa lam yastaslim lillahi bit-tauhid bai miƙa wuya ga Allah da tauhidi ba wa btagha ghayra zalika ya nemi wani abin wanda ba wannan ba fa huwa fil akhirati min al-khasirin to a lahira yana cikin tababu masu hasara al-mukhalladina fi nar waɗanda ake dawwamar da su a wuta walan yuqbala minhu zalika ba za a karbi wannan bautar da kukan da rashin auren da wahalar duniyar da ya sha duk ba zai samu lada a kai inda Allah ina hasara mutum yake aure shi bai more da duniya da mata ba kuma sannan ya je a lahira a ce ba lada ai an yi an sha wahala a ta banza shi yasa wallahi kar ka bari a saka a wata hanya da za a dora maka wata ibadar da ba Allah ne ya ce ai ba kar ka yadda da wannan ka bi ibadar da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ita a nan mutum zai tsira kuma nan da babban abin da ke nuna mana shine lamari ba ta hanyar atifa ake hukunci ba in ka kalli wani yanzu misali zaka ga akwai a cikin kiristoci mutane masu amana ko ka bashi ajiyar dukiya zai zo ya aje ma ita tsaf zai gina ayyuka na philanthropic abubuwa na taimakon mutane taimakon marayu ka wani ya gina katon gidan marayu ko babbar makaranta duk mutane su fa'idanta to duk wannan fa abun Allah ba zai samu lada ba da yana da duniya kakkaf ɗinta mallakarsa ce sai ɗauka ya baiwa Allah ya bawa addini ai ta hidimar addini shi kuma bai shiga addinin ba to in dai bai ce la ilaha illallah ba da zai ɗau duniya gaba ɗaya ya taimaka wa musulunci ba wai ya taimaka kiristanci ba ya taimaka wa musulunci aje ai kaza aje ai kaza amma shi kuma bai shigo ba to a duniya zai samu ladansa sai Allah kyautata masa rayuwarsa ya ƙara kuɗi ya ji daɗi ya more ya samu mulki amma a lahira duk wanda bai je da la ilaha illallah babu shirka ba wuta zai tafi wannan shine fa sharadin Allah kuma gashi mai sauki dan me ba za a bi shi ba Allah subhanahu wataala muke roƙo ya tabbatar da mu akan addinin musulunci Allah kuma muke roƙo har yanzu ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama musuluncin nan dai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zo da shi a kansa muke har ƙarshen rayuwar mu Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ƙara taimakon shugabanninmu dukkan wanda ke cikin wata damuwa muna roƙon Allah madaukaki yayi masa mata da suke aiko a yi musu addu'a akan wasu buƙatu na musamman muna roƙon Allah madaukaki ya biya musu haka mazan ma duk wanda yake buƙatar wani abu na alheri Allah biya masa Allah kuma ya kaɗe mana dukkan sharri Allah taimake mu akan tarbiyyar ƴaƴanmu da matanmu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yi tambayar kawai na da ibada da mu'amala eh ayoyi wasu malamai suna sa shi a mu'amala tunda ana kallon yadda mutum zai mu'amala da matar da ya auro za a haihu za a yi tarbiyya da sauransu wasu malamai kuma suna sa shi a ibada shi yasa a littafin fiqh za a ganshi a gaba yake aure sai an gama ibada sai ka ji an yi zancen aure sai kuma a ce kitabul buyu sai a shiga ciniki wasu kuma sai su sa shi a cikin ibada wasu kuma su sa shi a farkon mu'amaloli wannan ijtihadin malamai ne kowa da irin yadda yake kallo amma ka kalli cewa an gina maganar ta'amuli ne in ka kallo wasu abubuwan da suke ciki ibada ne a wuri kame kai ne ko yawwa tsare kai daga shiga barna kofa ce ta yawaita al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tarbiyya mai kyau wannan tarbiyyar ita ma ka kalle ta ibada ce da sauransu yawa amma ka kalli kuma cewa akwai kafin a shiga buyu buyu bai shi ma aqdu mu'awada ne aqdu mu'awada shine abin nan agreement da aka yi shi domin iwab iwab shine musanye exchange yawa to wasu sukan kalli aure shi ma aqdu ne kamar akwai nau'in mu'awada a ciki exchange ne duk da cewa abin da ake bayarwa ba kima ba ce ta matar sunansa abin da zai halatta zama da ita ba sayo ta akai ba shine ake ce masa daki to wannan mu'amala da ake tsakanin gidan wane da gidan wane ai mu'amala ce sai sa su malamai suke sa ta a cikin mu'amala ka ga musu wani yana cewa malam ina cikin tafiya a bakin gefen katangar banki sai na tsinci kuɗi kimanin dubu shida kuma da alamu kuɗin sun daɗe a wurin saboda har sun fara yin taurin ko taurin rana ko ba taurin rana ya bane ya rubuta ƙauri ne haka da yasa tauri haka na ga yauwa kamar taurin rana yake nufi yace na tambayi mai gadin bankin ko an kawo mai ko an kawo mai cigiyan kuɗi ya ce man a'a to malam ya ya kamata in yi da kuɗin to dama asali tun da dai an ce gefen banki ya bar shi kamar yadda ya ba da sanarwa a gun mai gadi a rika sa cigiya wanda ya san ya da kuɗi sai ya zo ya tambaya sai ka ba da adireshinka ka bar kuɗin a gunka in kana son ka fitar da kanka ne ka ce wannan abu tun da a banki ka bashi ka ganshi ka iya ba wani ko mai gadin banki ko wani ka ce gashi hukuncin sa tsuntuwa ce ka rike amana wanda ya zo bincike ka bashi ka ga gafar da kanka in kuma kai ka rike ka tafi da shi ka bar wayar ka a wurin mai gadi duk lokacin da aka samu mai shi to sai a zo a karba za ka yi cigiya shekara guda duk da malamai suna cewa ana duba gwargwadon in ya kai wata kima ko rubu dinari in bai kai ba ya zama kaɗan ne to shi kuɗi ko da kaɗan ne ma'anar kaɗan wanda bai kai a masa ajiyar shekara guda ɗin ba ka je ka yi amfani da shi ka kashe amma fa da sharaɗin duk ran da mai shi ɗin ya zawo ko da kaɗan ɗin ne za ka biya wannan shine bambanci haka shi ma wancan wanda yake mai yawan wanda aka ce ka iya cigiyarsa har shekara guda to in kai shekara guda kana cigiya babu wanda ya zo sai ka yi amfani da shi amma kuma tare da sanin cewa duk lokacin da aka samu ko bayan shekara goma ne to kuma za ka biya mun fahimci abin yawwa wannan shine ka'idar abu Allah samu dace barakallahu fiku